kafin gayyato malamin da zai gabatar da wa'azi a wannan makon zan gayyato daraktan sashen da'awa na ma'aikatar lamuran addini ta jihar zamfara malam ahmad muhammad shinkafi da niyyar muna addu'a ta buɗe wannan wa'azi na mako na ɗari takwas da sittin da bakwai da ci gaba da gabatar da wa'azi mako mako wanda ma'aikatar lamuran addini ta jihar zamfara kan gabatar a kowane mako. صلوا على النبي الكريم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب اجعلنا في الدنيا واجعلنا من سوء الدنيا وعذاب الاخره اللهم رب انصرنا ولا تنصر علينا رب انصرنا ولا تنصر علينا اللهم رب انصرنا في الامور كلها وأجلنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا واهد شبابنا واهدنا واهد نساءنا ورجالنا اللهم اهدنا واهد ولاة أمورنا اللهم اهدنا واهدهم إلى ما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله addu'ar kenan daga daraktan sashen da'awa na ma'aikatar lamarin addini ta jihar zamfara malam muhammad ahmad shinkafi muna maraba da dukkan muhimman mutanen da ke zaune a cikin wannan marufa tun daga tsohon sakataren gwamnatin jihar zamfara alhaji ibrahim birnin tsaba da babban sakatare a hukumar kakaɗe fatala ta jihar zamfara alhaji ibrahim muhammad yar kwakwaje shugaban dattawa mahalarta wannan wa'azi a kowane mako alhaji ibrahim yan buhu alhaji sale maliki gidan guga manjolar balagusau murabus shatiman gusau da dukkan muhimman mutane da ke a wannan wurin har ma da malamin da zai gabatar mana da maudu'i a wannan ranar muna mu kowa barka da zuwa a wannan mako na 867 maudu'in da za a yi wa'azi a kan shi shine matsayin madina da wuraren ziyara kamar yadda aka faro tun daga kama watan shawwal wanda ɗaya ne daga cikin watanni aikin hajji wannan ma'aikata tana fitar da mawdu'ai waɗanda za a yi bayani da faɗakarwa da ilmantar da maniyyata aikin hajji domin su wannan ibada ta aikin hajji a bisa ilimi ko makon da ya gabata ma irin wannan mawdu'in ne ake yi wanda yake da alaƙa da aikin hajji mun sani yanzu haka jirgin mu na dutse suna madina domin ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran jiragen da za su tafi nan gaba kaɗan. Don haka aka fitar da wannan maudu'i matsayin Madina da wuraren ziyara. Kasancewar duk waɗanda suka tashi daga da wuri za su fara sauka ne a Madina kafin su tafi Makka. Malami da aka gayyato da ne wannan wa'azi shi ne Malam Mansur Sheikh Ahmad makaranta, malami a kwalejin ilimi da ke Maru. kuma ya saba tsaya a wannan muhalli domin gabatar da wa'azuza daban-daban kan mawdu'ai daban-daban tuni muna tare da shi don haka da wannan nake gayyatar malam domin ya zo ya gabatar da wannan wa'azi a wannan mako akan wannan mawdu'i mai taken matsayin madina da wuraren ziyara a ci gaba da gabatar da wa'azin mako-mako wanda mai kalmar addini ta jihar zamfara kan gabatar a kowane mako. أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shugabanni masu girma manyan jagorori na wannan zama manyan malamai ‘yan uwana almajirai mahalarta da masu saurari ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomin da ba su da iyaka Allah tabaraka wa ta'ala na faɗa a cikin haƙƙin ni'imomin da yi mana yana cewa wa inda uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'omin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku Allah ya yi muku kaza Allah ya yi muku kaza Allah ya yi muku kaza ba za ku yi tafi baiwawaki da ni'imomin ubangi aka ruwa don haka muna gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi da yi mana waɗanda ba su da iyaka alhamdulillah kamar yadda mai gabatarwa Allah ya saka masa da alkhairi ya gabatar cewa za a gudanar da wannan wa'azi a wannan mahallin da aka saba gudanar da faɗakarwa akan abin da ya shafi addinin musulunci alhamdulillah dama ya ta faɗakarwa akan abin da ya shafi addinin musulunci haka aka gini addini a kan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shata addini akan yin nasiha shine addini haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dinu an nasiha addini shine nasiha malan nasiha lurawa da fadakarwa da tunatarwa shi yake cewa nasiha inda aka yi daidai a rike a yi ta yin daidai din inda aka yi kuskure a gyara shine nasiha an gina addinin musulunci akan nasiha saboda haka wannan mahalli ya zamo dandali da isar da sakon Allah da sakon sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar da musulunci ya tanada alhamdulillah bayanin da za a yi akan abin da ya shafi ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda kamar yadda taken mawdu'in ya zo matsayin madina da kuma wuraren da ake ziyarta a madina kaga ma'ana madina fadalarta girmanta da kuma ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da sauran ziyarori waɗanda ake yi to alhamdulillahi wannan ya dace da munasaba kamar yadda mai gabatarwa ya ce wannan al'amari ne wanda yake haɗe da aikin hajji domin sunna ce ta magabata da suka gabata duk wanda ya tafi aikin haji bai yadda ya dawo sai ya wuce ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin girmamawa da godiya da shauki da kauna ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cewa duk abin da muka samu na addini da imani da alkur'ani da shiriya da sunna wanda ya zo mana da ita shine sai na rasulullahi sallallahu ta'ala sallam yadda ba mu mance da shi ba a kowace kyaftawan mu a cikin komi namu a cikin sallah kiran sallah ba a mance da manzo Allah ba za a yi kiran sallah ake ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah in an je iqama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah in an shiga cikin sallah in an je can za a fita za a za a fita sallah din gaba ɗaya za a yi sallama kenan sai an yi gaisuwa ga manzo Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to wannan abin da yake karantarwa tsananin riko da alaƙan mu mai ƙarfi wadda bai yiwa mai imani ya manta da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ita ta sa ba yadda za a yi mutum ya tafi haramaini mana ya tafi aikin haji sai ya je ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to insha Allah wannan muhadara za ta zamo mai bangare kamar uku na farko dai matsayin ita ziyara abinda ake ce ma ziyara me matsayin ziyara a alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin ko menene musulmi zai yi ko menene musulmi zai yi farko kafin ya aikata shi ya san me matsayin ka addini shi ko gano matsayin abu a addini kara shi ake yi ga alkur'ani a kara shi ga sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suke ba shi hukunci sannan kuma mu san yadda ita kaifiyar ziyarar gaba ke ya ma ake yin ziyara din ya sunna ta tanada ya malamai magabata suka shata suka yi bayani a littattafansu yadda ake yin ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma da fadalar madina da adabun wanda ya je madina ya san ya je wani wurin da ya fi kowane gari daraja ya je wurin da ya fi kowane gari tsarki da daraja da matsayi a wajen Allah domin ya je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci don haka wajibi ne ya san ba garin su yake ba ba ƙasar su yake ba ya ɗabi'antu da ɗabi'u kyawawa kuma ya ladabtu da ladubba to waɗannan ladubban za mu ji su wanda ya je madina ya ake so ya kasance wanda ya je madina ya ake so ya kasance saboda haka wannan wa'azi ne gare mu gabaki ɗaya da waɗanda za su tafi ziyara ɗin nan da ma waɗanda ba za su tafi ba suna da niyya lallai ne yana da kyau mu ji abin da ya shafi wannan mawdu'i in an ce bayani akan matsayin madina to ita dai madina ita ce mafificin garuruwan Allah kaf madinatu khairil khalqi daibatu a'zamu biladi ilahi alalamin wa afqamu shehu radiyallahu anhu ce ai madinan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ita ce mafi girman duk garuruwan Allah kaf ba kamar madinar da manzo Allah ya kwance madinan nan da manzo Allah ya kwance ita ce a azamu biladi ilahil alami na wa afhamu saboda haka matsayin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a alqur'ani da sunna dukkan al'umma gaba ɗaya sun haɗu akan cewa zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan mashru'i ne ma'ana shari'a ta ta na shi shari'a ta san da shi shari'a ta bashi matsayi shari'a ta bashi gurbi a cikin addinin musulunci a alkur'ani da sunan maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ijma'i da qiyasi sahihi dukkan su sun hadu akan aje a ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shugaban na farko da na karshe wannan mustahabbi ne ta duk inda ko mutum yake a nisan duniyan nan wannan mustahabbi yana hararo shi yana kallo shi a kusa yake wannan mustahabbi yana hango shi yana hararo shi kuma ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda zamu ji tana daga cikin mafiya biyan bukatu wa'inda za su sadar abinda zai sadar da kai da Allah to ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana daga cikin na gaba gaba ibadu na gaba gaba da za su sadar da mutum da Allah kuma su nema ma mutum su zamo dalilin samun ceton manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-hafiz ibn hajar معنى العلامة بن حجر الهيثمي المكي الشافعي a cikin littafi shi al-jawharul munazzam fi ziyaratil qabril musharraf littafi yayi musamman akan yadda ake ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ibnu hajar al-haytami al-makki al-faqih a cikin al-jawharul munazzam abinda yake cewa i'lam waffaqana Allah wa iyyaka li ta'atihi wa fahmi khususiyat nabiyhi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ka sani Allah ya datar da kai da ni, Allah ya datar da mu gabaki ɗaya zuwa ga ɗa'a ta Ubangiji da kuma ya datar da mu zuwa ga fahimtar hususiyoyin manzan Allah. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma ya datar da mu da yin gaugawa zuwa neman yardarsa cewa ka sani ya kai wanda nake magana da shi ziyarar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mashru'atun matlubatun bil kitabi was sunnah wannan mashru'iya ce kuma ana neman ta alqur'ani da sunna da ijma'in al'umma da kiyasi gaba gida sun tabbatar da sun watan ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mashru'iya ce ibn hajar al-haytami al-makki ya tafi cewa watan in mun koma wajen alqur'ani al-kitabu kenan me asalin ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a alqur'ani yace asalin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a alqur'ani فدر الله تبارك وتعالى ديك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله تبارك وتعالى يجي دادي وأنن lokacin da suka zalunci kawunansu sun zo maka sun zo maka lokacin da suka zalunci kawunansu suka nemi gafar ubangiji a inda kake kuma wannan babban manzo sai aka yi iltifati sai aka ce wasu gafara da humur rasulu wannan babban manzo mai matsayi a wajen Allah wanda babu irin shi ya nema musu gafara a wajen Allah la wajadullah tawwabar rahima lalle za su samu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mai karɓar tubarsu yana mai jin kai ibnu hajar al-haytami al-makki yace wannan aya cewa ja'uka suka zo maka yace to wannan tana tabbatar da watan tasowa daga garin da mutum yake ya zo ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan ya kuma nemi gafar ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya nema musu gafara wannan bai takaitu da rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam irin wannan da aka sani ba a'a wato annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan matabbaci ne ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam a lokacin da yake a kaidul hayati da bayan yayi wafati sallallahu ta'ala alaihi sallam matsayi a wajen Allah bai canza ba don haka wannan aya tana nan tana aiki wala wannahum izzalamu anfusuhum ja'uka wannan ibnu hajar yace al-haythami al-makki dalili ne na zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ya kawo dalilai waɗanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya nema ma mu'minai gafara wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin to tanan yace aka samu ma'ana fa'idan tuwa daga cewa ja'uka din nan sharadi ne wanda yake umumi ga ga ga wannan aya wanda yake kusa ja'uka na magana akan shi da wanda yake nesa ja'uka tana magana a kan shi don haka duk nisan duniya da mutum yake wannan aya na magana a kan shi cewa lallai da waɗanda suka zalunci kansu za su zo maka ya rasulullahi wai nesa suke ko kusa suke duk ɗai ne to wannan ya tabbatar da bai yiwuwa watan a taho ba a yi shiri ba ba a ɗaura ɗamara ba ba a sa ba a ɗaura sirki ba don haka in dai magana jawo ga za ta tabbata da alkur'ani da nufin alkur'ani lallai ne kaggari don aje a ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kama ya tabbata in muka koma a sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan matsayin ziyara me matsayinta a sunna me mun ji matsayinta a alkur'ani daga bakin malamai sannan matsayin ziyara kuma a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda malamai suka ce hadisan ziyarar annabi sallallahu ta'ala wasallam suna da hanyoyi daban-daban kuma hanyoyin saboda yawan su sai suka sa suna karfafar juna suna karfafar juna kamar yadda al-Allahu al-Malawi ya kawo ya dauko daga al-Hafiz zahabi ko ya cirato daga al-Hafiz zahabi al-Manawi a cikin Faidul Qadir ya kawo maganar alhafiz zahabi yace hadisan ziyara ko da wasunsu suke suna da rauni amma yawansu ya sa suna karfafa juna kasancewa yawan suna sa suna karfafa juna tare da akwai waɗanda su karan kansu sun inganta babu maganar rauni tare da su a cikin wasu daga hadisan ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda malamai da yawa sun kirato tasihin waɗannan hadisai wato a cikin littattafansu wasu kuma su da kansu ne suka inganta hadisan wasu kuma za su ji a malam wane ya inganta hadisi kaza na ziyara ba shi ya inganta ba amma ya kirato ingantawar daga wani malami daga cikin malaman hadisi irin su wato ibnu huzaima ibn huzaima yana daga cikin da suka inganta wasu daga hadisan ziyara kamar hadisin da zan tarkibi a kan shi hadisi ɗaya daga cikin hadisan ziyara domin hadisai suna da yawa abdul haqi as-saqli da taqiyuddin sulti da ibn sakan da al-imam al-iraqi da al-qadi iyal a cikin ash-shifa da mulla ali al-qari a cikin sharh ash-shifa da al-imam al-hafadi a cikin nasim ar-riyad dukkan su waɗannan huffazu ne na hadisi manya-manyan mahaddatan hadisi ne manya-manyan malaman hadisi ne kuma shugabanni ne da ake dogara da su watan dukkansu sun imma dai sun ciro sun inganta hadisan ko sun ciro tasihin daga magabatansu ma'ana sun ciro inganta hadisin a ziyara ya isa girman ziyara ya isa karfafa hadisan ziyara cewa dukkan al'a'imma al'arba'a malaman malamai shugabanni guda hudu din nan imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal waɗannan gabaki ɗaya sun yi ittifaki sun haɗu akan cewa ziyarar manzo Allah mashru'iyya ce lallai shari'a ta tabbatar da ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda aka kirato daga littattafan waɗannan mazahibu kamar yadda zamu ji insha Allah daga fiqhinsu wannan kadai ya isa zama shaida akan tashihin hadisin ziyara da wanda malamai magabata suka yi sannan kuma wata ka'ida ta malaman usul abinda suke cewa hadisi da'ifi yana karfafa in al'umman musulmi suka kifu akan aiki da shi in al'umman musulmi suka haɗu akan aiki da hadisi da'ifi to ya ta'ayyadu bil amali wal fatwa yana karfafuwa da yin aiki da shi da kuma ba da fatwa da shi in ya za al'umma musulmi sun haɗu a kan aiki da shi da yin fatawa da shi to ƙarfafa shi ne wannan ƙa'ida ce sananna a wajen malaman usul da malaman hadisi hadisan da suka zo kamar yadda na ce a cikin ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga cikin su akwai wanda ke tabbatar da ma'ana ziyarar manzo Allah mashru'iyya ce abinda aka ruwaita da al-Imam Daruqutni ya ruwaita da al-Imam Baihaqi da Ibn al-Jawzi a cikin Muthirul Gharam as-Sakin إلى أشرف الأماكن دا الإمام الأصفهاني أسكن الترغيب والترهيب دا الإمام ابن النجار أسكن الدرة الثمينة يدنجنا حديث زواج الإمام الصفاوي أسكن المقاصد الحسنة شيكما واتن إلى الإمام أبي الشيخ دا ابن أبي الدنيا دو أن ننصر ويتوانا حديثي سكته هو في صحيح ابن خزيمة wannan hadisi da zan karanta mai magana akan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahajjatan mu su san matsayin girman wannan ibada da suke fuskanta waɗanda ma ba mahajjatan ba maniyyata su san matsayin ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda ibnu huzaima a sahihin sa ya kawo wannan hadisi al-imam suyuti a cikin manahil safa fi takhrij ahadith shifa abinda yake cewa wannan hadisi yana da hanyoyi da shawahid yana da hanyoyi da shawahidu da za su karfafe shi wanda hassanahu al-zahabi li ajliha wanda al-hafiz al-zahabi ya hassana hadisan ziyara saboda yawan su ya hassana wannan hadisin saboda yawan hadisan da ke watan zama shahidai gare shi kuma ya ce watan suna karfafa juna haka zahabi ya ce mulla ali al-qari a cikin sharhin ash-shifa bayan ya kawo wannan hadisin abin da yake cewa wasa hahahu jama'atu min a'immatil hadisi jama'a da yawa daga shugabannin hadisi sun tabbatar da wannan ingancin wannan hadisi kuma ya kawo hanyoyinsa yace taqiyuddin sufi ya kawo tsuruk na hadisin a cikin shifa ustiqam fi ziyarat khair al anam to ha- nassin wannan hadisi da muke ta tafrijin shi da bayanin matsayinsa a wajen malamai watan nassin hadisin hadisi ne da aka rawaita daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma abinda manzo Allah sallallahu ta'ala yace ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man zara qabri wajabat lahu shafa'ati duk wanda ya ziyarci kabari na ceto na ya wajaba gare shi ceto na ya wajaba gare shi kaga ya ishi fadalar ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana tabbatar da samar da ceton manzo Allah ga wanda ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata wani kuma wani hadisin daga cikin hadisan ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace duk wanda ya zo man yana mai ziyarta ta babu wata buƙatar da ta kawo shi illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu shafi'an yawm al-qiyamah lalle wannan ya cancanta gare ni in cece shi ranar tashin alkiyama duk wanda ya ziyarce ni kuma ba abin da ya kawo shi madina sai ziyararta kaga ana so ya zamo niyyarka lokacin da zaka tafi ziyara niyyarka ziyarar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka ce wake cewa wa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu ahmada za'ira in dai wani zai ta yi da wata niyya da wata manufa ziyara manzala ziyara a madina ko kuma ya je madina don wata bukata yace a mu muna nan inda manzala yace wanda ya zo ziyara ta bai da wata bukata illa ziyarar ta wata kawo shi to ya cancanci in ceke shi shine umman kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu ahmada za'ira saboda haka wannan hadisi ne wanda al-Imam Tabarani ya ruwaita ma'ana yana da ma'anar hadisi shine wannan hadisi da na karanta al-Imam Tabarani ya ruwaice shi a cikin al-Mujam al-Kabir da Daruqutni a cikin Amalimi da Abubakar al-Maqri a cikin Mu'jam Bihi da al-Imam Abu Nu'aym a tarihi Asfahan da Az-Zahabi a cikin Mizan al-I'tidal Sa'id ibn Sakan ya inganta hadisi a cikin Ma'rifa saboda haka tunda dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara kabari wajabat lahu shafa'ati wanda ya ziyarci ka kuma san ziyara watan tabbata ka je kana gusau ka ganka madina dole sai an yi tafiya kaga kenan in ya tabbata cewa lallai ziyara annabi sallallahu ta'ala wasallam aje waje annabi sallallahu ta'ala sallam mashru'i ne to kenan tattaki tunda ba yadda za a ka sadu da raudan manzo Allah sai ka tattaka sai ka niki gari sai an daura fiddi sannan a je ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan don haka yin tafiya yin tafiya saboda ziyarar shi ma mashru'i ne saboda mashru'i bai tabbata sai da shi don haka shi ma ya zama mashru'i kenan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda watan kasancewar lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya nuna watan duk wanda ya tafi ya yi aikin hajji amma bai ziyarce shi ba ya nuna ya yi masa jafa'i ya yi masa jafa'i ya nuna bai da bukata da maza Allah sallallahu ta'ala sallam babu wata alaka mai karfi babu wata watan soyayya wadda za ta sa ya tafi to saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an riwaita ibnu asakir ya riwaita da isnadi wanda ke tabbatar da karfafar a taso takanas ta Kano zuwa Madina a ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bin wasakira ya ruwaita da isnadi kyakkyawa takan Abu Dardai Abu Dardai abinda ya kawo kissan nan mashhuriya ta Bilal ibn Rabah ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi budin Sham sai lokacin sai na Umar to sai Bilal ya koma can da zama ya koma can da zama shekaru da suka tura ranar sai bilalu ya yi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bilalu ma hadhihi aljafwa ya bilal wannan kauracewa da kai mana bilalu wata iri ce amma ana laka an tazurani yanzu lokaci bai yi ba da zaka ziyarce ni bilalu yana farkawa kaga ya gaggata mafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin inna shaytana la yamassalu bihi shaytan bai kamantuwa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka Bilal ya tashi a firgice ya tasamma Madina ko da ya zo Madina yana kuka yana kuka bai zame ko ina ba sai ya rauka manzo Allah a kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sayyidina bilal ya rika kuka sai gashi an faɗa ma sayyidina hasan da sayyidina husaini jikokin manzo Allah cewa ga bilal ladanin manzo Allah yau a madina sai ko suka taso a guje sayyidina bilal ya rungume su ya ta shafar su yana rungume su yana jin daɗi su ma suna ganin shi suna jin daɗi ya tunatar da su manzon Allah don haka sai suka ce abinda muke so da kai bilalu ka tashi ka dan yi mana kiran sallan nan da kake yi zamanin manzo Allah bilalu da yayi rita da kiran sallah tunda manzo Allah ya wafati to amma sai yace ba komai tunda jikokin manzo Allah sun roke shi zai yi bilalu ya hau ya dahe kunne ya rike kiran sallah irin yadda yake kiran sallah zamanin manzo Allah sake madina sai madina ta rugunsume aka ce lafiya lafiya take aka barke da kuka ba a taba ganin an yi kuka bayan wafatin manzo Allah kamar radda Bilal ya kiran sallan nan ba domin sai ga mata na ta leƙowa ta katangin ne shi wai ko manzo Allah ya dawo ne ko manzo Allah ya dawo ne hankali ya tashi saboda rabon da aji muryar Bilal tun zamanin manzo Allah Madina ta rude da kuka mai namiji da mace kowa kuka ake yi sayyidina bilal ya musu fami na wani rauni da dade shine wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan dai tafiya ta bilalu tana karantar da yin daura damara daga wani gari a tafi Madina domin ziyarar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan kissa al-hafiz al-mizzi mai tahdhib al-kamal ya kawo ta sannan kuma sulki ta kidini yace mu ba ma maganar cewa abin ya zo ta mafarki ba kasancewar bilalu ya taho ne shi da bilalu sahabi ne sannan akwai sahabbai cinjin ba su da iyaka a wannan lokacin amma ni kaggarin da bilalu ya taho hammadi ne ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu sahabi ɗaya da ya ce ma bilalu wannan bai daidai ba saboda haka ya zamo lallai a niki gari a je ziyartar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan mashru'i ne in muka koma wajen malamai menene malamai suka faɗa na mazahib din nan gaba ɗaya akan matsayin ziyara ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in muka koma da Imam Maliku radiyallahu anhu shine Imam Daril Hijra Imam Daril Hijra Imam Malik ibn Anas abinda yake faɗa watan kissan nan da ake ruwaitowa sabita wadda ta tabbata tsakaninsa da Abu Ja'far al-Mansur ita kanta ta tabbatar da girman ziyara da matsayin ziyara a wajen Imam Malik radiyallahu anhu wannan kissa mashhuriya Abu Ja'far al-Mansur ya taho masallaci Annabi sallallahu alaihi ziyara sai ya rika dauka sauti saboda magana da suke tsakanin shi da Imam Malik sai Imam Malik ya ce ah ka ko san inda kake nan sarki musulmi ne fa na duniya amma Imam Malik ya mance da sarki musulmi ne saboda ya ji ya daga sauti a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai ke cewa ka san inda kake nan a nan ne Allah ya ladabtar da mutane sahabban manzo Allah sune mutane inda yake rubi a nan Allah ya ladabtar da mutane ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi bismillahir rahmanir rahim Allahu ya Akbar.
ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
صدق الله العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da sahabban manzo Allah ya ce ya ku masu imani kada ku sake daga sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in kuka yi haka an tahabata amalukum ayyukanku za su lalace sallolinku azuminku hajjojinku zakokinku sauran ibadunku za su lalace ba ku da labari don haka imamu maliku ya ce a nan aka yi haka kuma ya sake ce mai a nan allah ya ladabtar da sahabban da suka iya kuma sai ya yabe su yace innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر da Allah ya karantar da sahabban manzo Allah yadda za su yi zama tare da manzo Allah suka iya suka dabbaka sai Allah ya yi su yace ka ga masu maganan nan kasa kasa in za su yi magana da manzo Allah waɗannan Allah ya jarrabe su ya musu baiwar imani kuma yace anan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi wasu mutane waɗanda suka muna ladabi ga manzo Allah suka koma bayan gida suna kwala manzo Allah kira irin na mafarauta shine Allah tabaraka wataala yake cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Allah tabaraka wataala ce waɗannan da suke kiran ka ta bayan gida mafiya yawan su ba su da hankali kaji Allah ya ce musu ba su da hankali saboda me yasa suka zan ba su da hankali saboda sun yi suƙul adabi a babban janibi shine janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har wa yau ana karanta ba su da hankali ne tunda alqur'ani yace ba su da hankali har yau ko su suka zo karantawa sai sun ce ba su da hankali su da kansu in ƴaƴansu ma suka zo karanta sai sun ce su baba ba su da hankali saboda sun yi rashin hankali ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka imamu maliku ya ladabtar da abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur da ya kare sai sai jikinsa ya la'asar sai ya ladabi ya kaskantar da murya shi ya kasa kasa sai da aka kare sai ya ce to astaghfiruhu am astaghfiru al-qibla to zan yi addu'a al-qibla zan fuskanta ko in fuskance shi in an yi al-ini addu'a sai imam maliku ya ce ta yaya zaka juya ka bashi baya shine wasilarka tsanin saduwar ka zuwa ga Allah kuma shi ne tsanin saduwar babanka Adamu zuwa ga Allah don haka ka fuskance shi ka yi addu'a ma'ana Allah take roƙo amma ka yi muwajaha ne ka fuskanci rauzan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kake a halin ziyara kuma ka yi addu'a ka juya wannan ne sai ya zamo sabani wasu malamai suna ganin in ka ƙara ziyara kamar yadda zamu ji za a juya a bada baya a fuskanci alƙilla wasu kuma suna ganin a'a ba a juyawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya addu'a din za a yi kana a muwajaharsa to wannan dai munazara ibn bashkawal ma'ana tattaunawa da aka yi tsakanin Abu Ja'far al-Mansur da Imam Maliku ibn bashkawal ya kawo ta a cikin al-qurba da rabbil alamin da al-Imam Abu al-Hasan Ali ibn Fihr a cikin fada'il Malik da isnadi kyakkyawa kamar yadda al-Allama Tuzbarkani a cikin sharhin mawahibul ladunniya ya kawo wannan ibzuddin ibn jama'a a cikin hidayatu salik ila al-madahib al-arba'a fil manasik shi ma kawo wannan kissa sannan al-imam al-qadi ya rahimahullah shi ma ya kawo wannan kissa kuma sai da ya kawo ta ta hanyar shugabannin sa shekanan sa malaman sa waɗanda suke amintattu aga al-allamatul hafaji da allamatul hafaji ya zo sharhin wannan kissa ta Abu Ja'far al-Mansur da Imam Malik sai da yawa imamu sai da yawa imamu al-qadi iyad dinjina yace walillahi darruhu haythu awradaha bi sanadin sahih wa dhakara annahu talaqaha min iddatin min siqat mashayikhi yace yawa imamu al-qadi iyad dinjina ta yadda ya kawo ta da isnadi kyakkyawa kuma ya karba daga tari daga manya-manyan amintattu na malaman shi al-qadi iyad wannan al-imamu zarqani ma ya kawo ta cikin sharhin mawahibul ladunniya saboda haka ziyara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wajen imamu malik mashru'iyya ce matabbaciya ce in muka koma wajen imamu al-qadi iyal rahimahullah abinda imamu al-qadi iyal yake faɗa akan ziyara yake wa ziyaratu qabri rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sunnatun min sunanil muslimina ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga sunnonin musulmi sannan kuma mujma'un alaiha wadda dukkan gaba ɗaya wata mazahibu an haɗu akan ziyarar mazalla mashru'iya ce wa fadilatun murabbabun fiha kuma fadila ce aiki ne na lada wanda ake kwaɗayin samun lada a cikin sa ya kawo hadisin nan na ibnu umara yace qala qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu shafa'ati yace wanda duk ya ziyarci kabarina shi tuna ya tabbata gare shi sannan abdul haqq al-saqli abdul haqq al-saqli ya kawo a cikin tahdhibul matalib watan yace zance li abdul haq as-saqli al shaykh abi imran al-maliki daga abu imran al-maliki abinda yake cewa anna ziyarata qabrin nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajibatu ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajiba ce qala abdul haqqi abdul haqqi yace yani min sunan al wajiba tana daga sunnoni wajibai waɗannan malikawa kenan kaɗan daga malaman malikiya in muka kai wajen malamai na hanabila irin su shekul di shekul islami taqiyuddin al-fatuhi al-hanbali abinda al-fatuhi al-hanbali yake cewa wa sunna ziyaratu qabrin nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qabr sahibihi radiyallahu anhuma fa yusallimu alaihi mustaqbilan lahu yace an sunnanta ziyarar manzon Allah ziyarar manzon Allah sunna ce watan kabarin manzon Allah mutum ya je ziyarce shi sunna ce kuma mutum ya ziyarci manya-manyan sahabban nan nashi guda biyu sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhuma yayi sallama gare shi kuma ya sallama gare su irin su Mansur al-Bahuti abin da yake cewa Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti a cikin Kashaful Qina amma din al-Iqna abin da yake cewa wa idza faraga min al-hajj ustuhibba lahu ziyaratu qabri an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan mahajjaci ya kare hajji an so gare shi mustahabbi ne ya je ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kabarin sahabban nan nashi guda biyu Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma saboda hadisin daru qudni daga Abdullah bin Umar cewa man hajja fa zara qabri ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati wanda ya hajji ya wuce kai tsaye ya je ya ziyarce ni kamar ya ziyarce ni ina lokacin da nake a qaidul hayati muwaffaquddin ibnu qudama a cikin al-mughni shi ma abin da ya faɗa akan ziyara yace mustahabu ziyaratu qabrin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lima rawa ad-darqutni bi isnadihi an ibn umar yace an so ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda abin da darqutni ya ruwaita daga abdullah ibn umar abin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man hajja فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زار لي في حياتي wanda duk yayi hajji ya je ya ziyarce ni bayan wafati na kamar ya ziyarce ni ina raye haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa fi riwayatin aw ta riwayati man zara qabri wajabat lahu shafa'ati wannan abinda muwaffaquddin ibn qudama al-hanbali a cikin littafin shi nan babba muguni wanda mazhabin hanabila ba su da littafin da ya kai al-muguni na ibn qudama sannan a wajen shafi'awa al-imam abu ishaq ash-shirazi mai al-muhazzab mai al-muhazzab wanda imam an-nawawi ya yi masharhi sharhul muhazzab to wannan al-muhazzab din al-imam ash-shirazi a cikin muhazzab abin da yake cewa wa yustahabbu ziyaratu qabri rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an so ziyarar kabrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Abdullah ibn Abbas ya rawaita anna nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala man zara kabri wajabat lahu shafa'ati ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya ziyarci kabari na ceto na ya tabbata gare shi al-Imam an-Nawawi shi ma da yazo sharhin muhazzab din a cikin sharhin muhazzab din abin da ya kawo ya ce wa alam anna ziyarat qabri an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam min ahammi al-qurbat a sani ziyarar manzo Allah na daga mafi girma mafi muhimmancin ibadu muhimmancin ibadu wa'an jahil masa'i mafi biyan bukatun ayyuka na da'a don haka wa idan sarrafa hujjaju wal mu'tamiruna min makka ustuhibba lahum istihbaban muta'akkidan an yatawajjahu ila al madinati li ziyaratihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka ana an so in mahajjata da masu umra sun kare a makka an so gare su istihbaban muta'akkidan kuma mustahabbi ba mai karfi kawai su ta san madina da ziyarar fi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun tashi watan siniyanci za su ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sallah a masallacin sa su ziyarci sahabban sa su ziyarci wurare waɗanda suke masu girma da tsarki to wannan abinda ibnu abinda al-imam an-nawawi ya kawo cikin sharh muhabbab haka ne ibnu hajar al-haytami a cikin sharh minhaj yace yace wa yusannu bal kila wa yajibu an ce an sunnanta ce kai ba an sunnanta ba ya kai ma wajibi me wajibi cewa ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ziyaratu qabr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga kowa da kowa wanda ya samu dama domin ita ziyara zaman kanta take ko ba hajji ba ta da alaka da hajji ma'ana alaka da hajji ba ta cikin rukunnan hajji ba ta cikin wajiban hajji ita ziyara ce mai zaman kanta ko ba hajji ka yanki tiket daga nan Najeriya ka tashi ka tafi Madina ka ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ka dawo ko ba umra ko ba hajji ka ga mai zaman kanta ce ita ziyara manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam to sai ya zamo ka tafi ƙasa mai tsarki don haka baiwa abinda kake kwaɗayin ka tashi ka tafi ta Kano ta Kano to yau ga wata fila ga wani dalili ya samu ba za ka baro ba baka ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ba saboda haka ibnu hajar al-haytami a cikin al-jawhar al-munazzam ya faɗi shi ma girman ziyara da kuma wannan hadisi na man zalika min jabal lahu shafa'ati shaykhul islam zakari al-ansari daga shafi'iyya dai duka sun kawo waɗannan maganganu saboda kada maganganun malamai din nan su cinye mana lokaci amma duka su abinda suke bayani suna bayani akan girman ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in muka koma a hanafiya ma irin su kamaluddin ibn al-hammam al-hanafi a cikin sharh fath al-qadir shi ma ya faɗi girman ziyarar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min afdal al-mandubat fi manasik al-fikr ya kawo a wannan hadisai na ziyarar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka al-imam shaukani a cikin watan nail al-awtar al-imam shaukani shi ma ya kawo yace malamai na da sabani akan ziyara ma'anar saɓanin malamai akan ziyara ba wai wasu su ce mashru'iya ba ko gairu mashru'a a'a abin da yake nufi wasu su tafi akan wajiba ce ziyarar manzo Allah wajiba ce wasu su ce a mustahabbiya ce wasu kuma su ce a sunna ce dai ka ji saɓanin don haka yace wasu ce mandubiya ce wa zahaba ba'd al-malikiyya wa ba'd az-zahiriyya ila annaha wajiba imam shaukani yace wasu daga zahiriyya da malikiyya sun tafi akan cewa wajiba ce hanafiya su kuma suka ce qaribatun min al-wajiba ta dai kusa da zama wajiba dole amma ba wajiban ba ce wannan dai shine maganganun malamai akan hukuncin ziyara sai bangare na biyu na wannan maƙala yaya ake ziyarar nan mun ji matsayinta a alƙur'ani mun ji matsayinta a sunna mun ji matsayinta a malamai magabata to yaya ake yin ziyarar nan al-imamu nawawi da sauran malamai cinjin waɗanda ba su da iyaka sun rubuta rubuce-rubuce akan abin da ya shafi ziyara Allah saka musu da alkhairi sun faɗi yadda ake yin ziyara abin da Imam Nawawi ya ce an so ga wanda zai ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi niyyar zai je wata irin ibada mai girma a wajen Allah kuma yayi niyyar zai je yayi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi niyyar zai je yayi ibadu a garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake garin da aka saukar da wani ba'ali da alkur'ani garin da manzo Allah ya kwance dungurungur wanda wannan gari ba a duk duniya ba inda ya kai shi girma da daraja domin ya kunshi inda manzo Allah ya kwance inda manzo Allah ya kwance ko ittifaqan duniya da sama da ƙasa da ko ina ba inda ya kai girman inda manzo Allah ya kwance har al'arshi ba ta kai inda manzo Allah ya kwance daraja ba saboda al'arshi halitta Allah ce, halitta Allah ce, girmanta duk halitta Allah ce, amma ittifaqan waye akramu khalqin lahi sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance girman shi ya isa kuma garin da ya tarar da inda wannan jiki yake girman sa ya isa. Saboda haka abin da ake so wanda ya tasan na ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ya yawaita yin salati ga manzo Allah. domin ya samu safaɗi ya danganta ita ziyarar nan watakila mahajjata su yi kafin hajji watakila kuma su yi bayan hajji amma mafiya yawanci dai yanzu mahajjatan mu saboda ana zuwa cikin lokaci ana yin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin hajji to malamai suka ce hikima wanda ya tafi kafin hajji shi zai rabbanta da ɗauko umra ko hajji daga miƙatin da manzo Allah ya ɗauko harama kaga ka samu albarka da girma ta ɗauki harami a inda manzo Allah ya ɗauki harami kaga shi kuma girmansa kenan wasu kuma suka ce wanda ya zo bayan hajji shi kuma ya rabbanta da sai da ya tsarkaka ya samu hajjun mabrur ya dawo kamar radda mahaifiyar shi ta haife shi bai da zunubi sal to a wannan halin ya sa sama manzo Allah yana kalbai da zunubi ko guda ya sa sama manzo Allah cikin haske da kamshi da nuri na ibada kaga kowanne yana da fashi fadala don haka abin da ake so wanda ya tasar ma ziyarar manzo Allah yawaita salati ga manzo Allah الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم da duk nau'in salatin da kake yi in an shiga bus din nan daga Jidda ko kuma tun daga nan da Kano ka san Madina za a fara zuwa to rike ka dage kai ta zuba salati salatin nan zai ƙara ma kusanci da inda za ka kuma ya rika yaye hijabai tsakaninka da wanda za ka je ziyara shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don haka a yawaita salati in aka je ana cikin bus din nan ba a ce ba a hira ba amma dai salatin ka ya fi hirar ka yawa ana cikin bus din nan an ta san madina salatin ka ya fi hirar ka yawa kuma salatin ka ya fi shirun ka yawa don haka ana ta san madina ka hango itacen nan da gine-ginen Madina da haramin nan mai tsarki da daraja abinda ake so a ƙara lamba a matsa lamba a cikin salati watan bakin kada ya nauyi kada ya yanke kada ya ya abin nan a yi ta salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kuma da ka hango ga Madina ga gine-ginenta kai ta roƙon Allah yadda muka zo garin nan na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka amfana da mu da wannan ziyara abin da ake samu cikin yin sallah a masallacin manzon Allah Allah ka ba mu Izzuddin ibn Jama'a yace wasu daga malamai sun ce akwai wannan addu'a da ake Allahumma hadha haramu rasulika wannan haramin manzonka ne faj'alhu li wisayatan minan nar yadda ka girmama wannan harami Allah ka sa ya zama man kariya daga wuta sannan kuma ya zama man amanan min al'azabi wa su'il hisab ya zama mama- a- a- aminci daga azaba da mummunan hisabi sannan kuma Allahumma ftahli abwaab rahmatik warzuqni bi ziyarati rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka gafarta mani ka yafi min kurakuraina ka sanya min arziki na yadda a cikin wannan ziyara irin ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfir li warhamni ya khayra mas'ulin wanda ibn ibn jama'a yace wannan addu'a ana yin ta in kaga ka kana kallon madina za ka shigo imam al-qabi iyal abin da ya ya ruwaita ya ce abul fadl al-jauhari lokacin da watan ya zo ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana hango madina sai ya wasu baitota yana ce walam ma ra'ayna rasma man lam yaj'alana fu'adan li'irfan ar-rusuli wala lubba nazalna 'an al-atwari namshi karamatan liman bana minhu an nulimma bihi raqba lokacin da muka hango watan gidaddajin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya cika zukatanmu sai muka sauka daga abin hawanmu don haka magabata na canda masu zuwa akan raƙumma da taguwanni da dawaki da sauransu abinda suke in sun zo Madina ma sauka suke su tattaka ƙasa saboda girmamawa ga Madina girmamawa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Imam Malik radiyallahu anhu baya hawa abin hawa a Madina baya hawa abin hawa a madina yace yana jin kunya ya hau abin hawa a ƙasar da manzon Allah yake kwance yana jin kunya Allah wannan matsayin ladabin shi ne ba a ce ba a shiga mota a madina ba ba a ce ba a shiga ba a hawa abin hawa a madina ba a'a ƙarhin ladabin imamu maliku ne wannan kuma wani fiqhul ladabin shi ne imamu maliku radiyallahu anhu don haka wani ma shi gani yake ba waye tafi ƙasa ba ai shi ganin yake yi da zai tattaka fuska ba kafa ba ya je ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin manzon Allah akan shi bai biya ko guda ba to haka yake to waji itu ka za'iran wa wajidtu anni ja'altu sawada aini amsaihi wa ma li la asiru ala juhuni ila qabri rasulullah fihi yace me yasa me zai sa me zai hana in tattaka fuska ba kafa ba abinda aka sani kafa ake takawa a tabi'in da za'a yace to ma- girman ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafa ko fuska na taka na taho to haƙƙin manzo Allah ban biya ba dan duk abin da ka samu a wajen Allah sanadiyar manzo Allah ne imani alqur'ani musulunci tauhidi sunna komi muka samu sanadiyar manzo Allah ne don haka ma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
Allah tabaraka wa ta'ala ce ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka zama rahama ga Allah to wannan Imam an-Nawawi da sauran malamai suka ce an so wanda yazo zai shigo Madina ya yi wanka saboda shigowa madina ya shigo ya yi wanka saboda shigowa madina ya sa tufafi mai kyau mai tsafta mai tsarki sannan ya halarto a cikin zuciyarsa girman madina ana so kada ka ta sama madina amma kuma maganar kasuwancinka shi da cikin zuciyarka ka ta zo madina amma rubun tsumi na siyasarka yi a cikin zuciyarka haba bawan Allah ka ta sama manzo Allah ina maganar siyasa ka ta sama manzo Allah ina maganar kuma kasuwanci ai ana son kai fakin komi gehe ya zan girman madina shine cikin zuciyarka yau ka taho inda mala'ika jibrilu ya ta kara kai na da ayoyin alqur'ani ka taho inda manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yake kwance ka taho inda ayo alqur'ani masu yawa suka sauka abinda ake so wannan ya cika zuciyarka kai da ka zo ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka dauka ba kana kuso bane ko zamfara ko Kano ko wani gari daga cikin garuruwa a ka zo garin da yafi kowane girma ka zo garin da yafi kowane girma wani gari girma nan ne manzo Allah bai hijira ya dawo nan ne wahayi ya rika sauka nan ne ga imani nan ne kai ta tunanin nan ne nan ne nan ne inda na darajojin madina wannan abin da ake so kenan sannan ka tattaka yanzu da yake irin ba irin da ba ne in an zo yanzu gaba ɗaya ana wucewa masauki ne ka wuce masauki can za ka yi wanka ka sanyo kayanka saboda an yi ƙari an yi dauɗa an yi makal-makal don haka yanzu za ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ka yi wanka ka shafa turare a sa tufafi ko sababbi ko masu kyau dai to sannan a tasan ma babban masallaci kuma girman masallacin ya cika zuciyarka dama wani mawaƙi na can mai babban masallaci to ga babban masallacin an taho sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam sannan in ka shiga masallacin nan kana isa kafar dama za ka fara gabatarwa za ka yi addu'a أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سنن اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ونن addu'ar da za ka yi kenan in za ka shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai a wuce rauda kai tsaye sai a wuce rauda in rauda din nan rauda wani wuri ne da manzo Allah ke cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin minbari na da kabari na watan a daki na tsakanin daki na da minbari na dausayi ne daga dausayin aljanna Allahu akbar don haka ana so a tafi can rauda din nan inda dausayin nan aljanna ai tahiyatul masjidi tafiyar gaida masallaci الإمام النووي يتي إن تاسا مشيكين إن بتسامكو إلى ما كاين في مصلى في مصلى الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا ينقار تحية المسجد أروض أكو أو نوري توسيك بولي مع الله yau kai ne fa ba wani bane yau kai ne ga ta garin manzo Allah ka rika jin haka cikin zuciyarka wai ni ne ko ko wani ne saboda ni saboda tsananin shauki sannan kuma ka gode ma Allah na gode maka cikin miliyoya biliyoyin musulmi kai man arzikin in taho in ziyarci manzo Allah kai Allah ka man komi sannan ka gode ma Allah sannan kuma a ka girmama wannan ni'ima ta yin sallah a masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa Allah ya karbi wannan ziyara sannan kuma in aka tasan ziyarar nan in aka tasan ziyarar nan to abin da ake so ka zamo cikin natsuwa da fakina ana so ka zamo cikin natsuwa da sakina za ka tafi ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in an kare za a fito daga babu salam babu salam ita ce kofar da ake biyowa ga masu ziyara su zo su karanta ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in suka taho ka zo cikin natsuwa abinda ake so mutum ya zo cikin natsuwa zuciyar shi ya karkada komi ba komi sai ganin girman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wasu ala'iqu na duniya mutum ya watsi da su girma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika zuciyarsa irin wannan da sahabbai ke cika zukatansu to haka ake so kamar sala yau kamar kai sahabin annabi ne ka zo gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kankan da kai da kushu'i da kamun kai da kamewa mai tsanani sannan watan ka halarto girman annabi a cikin zuciya sannan kuma kai ƙasa ƙasa da muryarka kada a same ka ka taso ziyarar annabi amma kana ta kalle kalle a'a ka zo gaba annabi kana kalle kalle ka a same ka ka zo ka taso ma ziyarar annabi amma kuna hira da wani a'a ka zama kayan if ka natsu ka soke kai kana tafiya watan babu abin da ke gabanka sai abin da ka zo yi sannan ka fara karanta gaisuwa da an kawo daidai watan hujra inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance za ka ganshi a hannun da hannun hagunka in ka fito daga babu salam to za ka rika karanta wannan gaisuwa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya khiratallah assalamu alayka ya khayra khalqillah assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya nadhir assalamu alayka ya bashir السلام عليك يا طهر السلام عليك يا طاهر السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا نبي الأمة السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين جزاك الله يا رسول الله أن أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يؤتى وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan doguwar sallama imamu nawawi ya ce in ta yi maka tsawo ba ka iya ta baka haddace ba to kar ka kasa assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka kai ka kaddara manzon Allah yana jinka kuma ka zo wajen wanda yana jinka sallamar da kake mai ba kamar kowa bane wanda in yayi in kai bai ji a in yayi hadisi ne in kai sallama zai ji kuma ya amsa maka in kai sallama a gaban sa zai zai ji kuma ya amsa maka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan ka dan zaudo ka dan wajen dama kamar zira'i hudu sai kai sallama ga sidna ga sidna abubakar assalamu alayka ya khalifata rasulillah wa thalith layli idhuma fil ghar nadiyun ne wanda suke su biyu su biyu rak a cikin kogon sauru tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba kowa a lokacin daga manzo Allah sai sidna abubakar to ya ne wannan matsayi amincin Allah ya tabbata gare ka kai ma ya khalifata rasulillah sannan a ƙara matsawa daidai kafadun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma daidai nan kan sayyidina Abubakar As-Siddiq yake radiyallahu ta'ala anhu a daidai nan kan sayyidina Abubakar As-Siddiq yake daidai kafadun manzo Allah masu tsarki masu girma masu daraja din nan to anan ne kan sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu yake sannan shi kuma sayyidina Umar sai ka ƙara gurgusawa assalamu alayka ya khalifata rasulillah عمر بن الخطاب الفاروق من عز الله به الدين وعز به الإسلام يا سيدنا عمر wanda Allah ya girmama addini da shi yana shigowa addini ya zambe da tsoro ba tsoro kowa ya fito ya addini tunda sayyidina Umar ya, ya musulunta ya ne wannan matsayi shi ma in ka gaishe shi sannan watan ka dawo waɗannan shugabanni guda uku Hassan bin Sabit na in ya kalli kabarin ga manzo Allah kwance ciki ga sayyidina abubakar ga sayyidina umaru sai ka ja ce falasatun barrazu bi sabqihim nadarahum rabbuhum idha nushiru ashu bila furqatin hayatahum wajtama'u fil mamati id qubiru فليس من مسلم له بصر ينكر من فضلهم اذا ذكروا yace kai waɗannan uku sun dace yace ukun nan maza Allah Abubakar Umaru kai waɗannan sun jere kowa saboda mi saboda ga su ga manzon Allah yace Allah ranar tashi alkiyama ka kamsa su ka ni'imta su lokacin da aka tashi su ranar tashi alkiyama yace su rayu ne tare da manzon Allah ba su rabu da manzon Allah ba hawan rayuwar manzon Allah sannan kuma sun yi wa fati Allah ya haɗa su tare da manzon Allah a wuri guda yace wannan ya isa girma wajtama'u fil mamati iqbiru don haka yace duk musulmi mai basira mai rabo bai musun girma da fadalar sayyidina abubakar da umaru kenan duk wanda ya yi musun girman sayyidina abubakar da umaru bai da rabo kuma bai da basira bai yi wasu rayu da manzan Allah ba rabuwa kuma suka dawo Allah ya ce ko ku rasu ba ku rabu ba ba za ku rabu kuna nan tare suna nan tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in mutum ya gaishe su sai ya dawo daidai muwajaha din nan sannan sai ya addu'a in yi addu'a ya roƙi alkhairan duniya da lahira domin ya taho wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babban tsani babban wasiƙa tsakanin halitta da mahalicci sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya nemi ceto a wajen Allah ya nemi gafara a wajen ubangiji albarka da girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah zai karbi dukkan abin da yake roƙo a wajen Allah ya gafarta mishi ya sanya shi cikin ceton manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk abin da zai yi na addu'a ya zama cikin natsuwa ana son natsuwa kakkai su'ul adadi gaban manzan Allah mahajjaciya kada ki su'ul adadi gaban manzan Allah kada a yi gogoriyo kada a ce ana kokarin sai an shafa eh an ce sai an shafa ma sai a zubar da abin da ake nema me menene abin da ake nema ana son manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ka zamo cikin rijistar waɗanda ya yarda da ziyararsu Allah ya karbi ziyararsu to an ce ana gogoriyo ba a yi su'ul adadi ba an yi sulh annabi don haka ake so a zo cikin natsuwa a karanta wannan sallama a karanta gaisuwa a yi addu'a sannan sai a fita cikin cikan natsuwa da ladabi cikin cikan natsuwa kallama bayan Allah za su wuce wurin ba su zubar da hawaye ba za ka za ka sun ce huna tuskabul abara ko ba ka zubar da hawaye nan sai ka zubar inda ya kazo wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in an kare wannan ziyara sannan a tasan mabaki'a makabartar sahabbai makabartar babban makabartar madina an ce akwai sama da sahabin annabi dubu goma kwanci a wannan makabarta sannan manya-manyan tabi'ai suna nan tabi'u tabi'ina suna nan ayyimma suna nan su imam malik suna nan da sauran duka bayin allah masu girma ka shiga ka yi musu addu'a assalamu alaikum ahlal diyari min almuslimin wal mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum wannan ziyara ta baki'a manzo Allah yakan yana cikin dare lullube cikin bargo tare da iyalin shi sai kawai zunkuda bargo ummi na Aisha tace ina za ina zuwa ya rasulullahi sai ce yanzu Allah ya aiko mai in je in in yi ma mutanen baki'a addu'a cikin dare maza Allah ya taso har baki'a ya yi ma mutanen baki'a addu'a ya koma don haka zuwa baki'a in an ziyarci maza Allah sallallahu alaihi wasallam a je baki'a wannan makabarta a yi musu addu'a kuma ka roƙi yadda Allah ya girmama su shekara dubu da ɗaruruwa ba a mance su ba kai ma Allah ya sa ka biyo kan sawu abinda ake so kai addu'a kenan sannan a je Uhudu ita ma yana daga cikin wuraren da ake ziyara a Uhudu can ma shuhada Uhud din ne su sayyidina hamza da mus'ab ibn umair da sauransu suna can manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ziyarar watan alhamis alhamis yakan je ziyarar mutanen uhud yayi musu addu'a yayi musu addu'a yayi musu addu'a sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka ake son in ka je ka je ka ziyarci mutanen uhud kuma duk inda za ka fa ana son ka rika hayyala tunaninka wurin nan fa da na taho manzo Allah ya taba zuwa wurin yau shekara dubu da ɗaruruwa amma wurin nan maza Allah ya taɓa zuwa wurin kai ina ma in yi dace kafa ta ta taka inda ya taɓa takawa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abin da ake so kaje escaping memory ɗinka kaje fita daga tunaninka cewa inda kake tattakawa nan fa maza Allah ya taɓa tattakawa a wuri a wani lokaci saboda haka yana daga cikin wuraren da ake ziyara a Madina shine masallacin Quba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana tashi ya niki gari asabar asabar duk asabar yana ziyarar masallacin kuba kuma manzo Allah cikin falala masallacin kuba yake cewa duk wanda yayi alwala daga gidansa ya je masallacin kuba ya raka'a biyu raka'a biyu ko bai kara ba manzo Allah ya ce yana da ladan umra cikakka kaga kana da umra tun baka zo maka ba نعم saboda ni saboda kana a garin watan rahmatan lil alamina sai Allah ya aje wani alkhairi babba in ka je kuba kai na bila raka'a biyu kai alwala daga gida ka ta san kuba kai na bila raka'a biyu kana da ladar umra shine masallacin Allah ke cewa la masjidu usita ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi ya rasulullahi in dai akwai wani masallaci na'am da masjid لمسجد لمسجد نصف على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masallacin nan mai al- mai mai girma mai daraja wanda aka azhar sajin shi akan tsoron Allah shine masallacin Quba to wannan masallacin Quba ka zanna a cikin shi ka tsaya a cikin shi shi ya biya Rasulullahi don haka aje masallacin Quba yana daga cikin wuraren da ake ziyara Imam Nawawi ya ambaci wurare da yawa waɗanda ba dole bane dama can tabarruki da asarun manzon Allah yake sa a je can amma dai waɗannan an ruwaito manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yana ziyartar su lokaci lokaci lokaci watan Quba da Uhudu da Baki a manzon Allah na ziyartar su lokaci lokaci amma babu laifi ga kuma duk wanda ya ziyarci wani asaru wani asari na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wataƙila manzon Allah ya taɓa tsayawa wurin da sahabbansa kuma za- kamar yadda sai da Allah ibn Umar yake irin wannan kardadon wannan girmamawa ne da tabarruki da asarun ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabbai an san su da wannan wa akwai sahabin da zai ce ya rasulullah ina so ka zo gidana ina roƙonka ka zo gidana ya rasulullah kai man sallah ina fama da ciwon ido ba ko da yaushe nake samun zuwa masallaci ba to ina so kai man sallah wani wuri don in riƙe shi wurin yin sallah yana nan a Bukhari to saboda haka aka fahimci sahabbai na tabarruki da asaru manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam can kafin akwai wani abu mai muhimmanci kuma da yawa alhazai sukan fuskanci irin wannan kamar in mutum zai tafi sai a ce in ka je ka gayan mana da manzon Allah in an je a isan mana da gaisuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan ya tabbata a wajen malamai آه، irin su ibnu hajar al-haitali malami ya kai sama da ashirin wanda duk alittattafan su na sunna sun tabbatar da wanda ya baka sakon gaisuwa to ka isar in ka tafi sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah min fulan ibn fulan ya rasulullah gaisuwa ta tabbata ga gare ka daga wani dan wani ko fulan ibn fulan yusallimu alayka ya rasulullah ko wani dan wani yana gaishe ga Rasulullah Ibn Hajar al-Haytami a cikin al-Jawhar al-Munazzam shi ma ya faɗi wannan Izzuddin Ibn Jama'a a cikin Hidayatus Salik ila al-Madahib al-Arba'a fi manasik shi ma ya ce in an baka sakon gaisuwa kada ka boye ka isar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ji an isar din kuma kai ka cika alƙawari sannan al-Imam an-Nawawi a cikin Izahu al'imamun nauyi a cikin izahu shi ma ya kawo wannan cewa wanda ya baka sakon gaisuwa za ka isar sannan al'imamul karmani a cikin al-masalik al-manasik al-karmani mai sharhin watan bukhari wanda ya sharhi sahih bukhari al-qadi abul baqa muhammad ibn ahmad al-makki a cikin al-bahr al-amiq fi manasik al-mu'tamir wal hajj ila baitullah al-atiq shi ma ya kawo muhibbuddin al-tabari a cikin al-kira likasib ummi al-qura shi ma ya ce wanda ya maka wasiki ya ce in ka je ka gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ka isar ka ce manzo Allah wane yana gaishe ka assalamu alayka ya rasulullahi min fulani ibn fulani ko kuma fulani ibn fulani yana gaishe ka ya rasulullah yusallimu alayka ya rasulullah haka mu- dan dan muhibbuddin sabri jamaluddin shi ma a cikin at-tashwiq ila hajj baitullah al-atiq al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' sharh al-muhaddab shi ma ya ce wa in kana kad ausa ad usiya bis salami alaihi in an bashi sakon ya gaida manzo Allah kala to ya ce assalamu alayka ya rasulullah min fulan ibn fulan haka imamu nawawi ya ce wane da, da wane yana gaishe ka ko fulan ibn fulanin wane dan wane yusallimu alayka ya rasulullah وانا او نحو هذه العباره الامام السمهودي اشكن وفاء الوفاء باخبار جار المصطفى شيما ابن دي يجي كينان saboda haka al-Imam al-Hanafi shi ma al-Imam al-Hanafi a cikin Sharh Fathul Qadir shi ma ya ce wal yuballigh salama man awsahu sai yaqulu assalamu alayka ya rasulullah min fulan min fulan aw fulan ibn fulan yusallimu alayka ya rasulullah yurwa sai ya kawo yace an yi riwaya daga Umar ibn Abdul Aziz don a san aikawa da gaisuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da dalili Umar ibn Abdul Aziz khalifa sarkin musulmi abin da yake cewa yana ta da ɗan saƙo masinja musamman ya ce ka je madina ka ga yamman da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma al-Imam al-Baihaqi ya kawo wannan kado wadda Umar ibn Abdul Aziz ke ma masinja ya zo madina ya gaida manzo Allah al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman ya kawo shi saboda haka watan malamai dai da yawa su assalani a cikin sharhi mawahidul ladunniya abinda zan cika da shi shine girman madina domin za a gama ziyara kuma a cigaba da zama madina kwanuka to ya wajibi ne ba ya zama ya kamata ba wajibi ne mutum ya san girman madina ya san girman inda yake ya girmama madina ya girmama mutanen madina yana daga cikin ladubban zaman madina ka zan mai natsuwa ba yaya ba surutu ba cin nama ba annamimanci ba maganganun banza ba batsa ba maganganu dai waɗanda ba za su yarda da Allah ba duk wanda ke je Madina ya nisanci waɗannan abubuwa ka je garin manzon Allah in baka tafi da tsatsab ba to kar ka je ka bata ka dannasa ka sanya kazanta a garin da ka sama tsantsan am saboda haka wajibi ne a san girman Madina in an je a yi ladabi kuma a mutunta mutanen madina a girma mutanen madina maza Allah ya ce duk wanda ya girma mutanen madina alama ce ta imani san mutanen madina alama ce ta imani kuma malamai sun ce ba waɗancan ɗin ba kaɗai har jikokin jikokinsu kai duk wanda ya zanna a madina a matsayin mazaunin madina yana da wannan matsayin saboda haka a girma mutanen madina annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana tsawata kakka cuci mutumin madina yana cewa man zalama ahlal madinati wa aqabahum fa aqihu Allah duk wanda ya cuci mutanen Madina ya zalunce su Allah Allah ka tsorata shi duk wanda ya tsorata mutanen Madina Allah ka tsorata shi yace wa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wa nas ajma'in la'ana Allah ta tabbata ga wanda ya cuci mutanen Madina don haka don Allah mahajjata da maniyyata in an tafi alallaba da mutanen Madina hadari gare su ko ciniki aka taho da ya ja ka sakan mashi kawai in kana saye ka saye sannan kuma in ka saye kanka komo kana azzalumin banza to Allah ji abin da ya matuci wai shi ya zuci ban san riyal ba a a wannan magana da ta dace ta fito da gare ka ba kana faɗa mutumin Madina saboda girmamawa ga mutanen Madina manzo Allah ya ce duk wanda ya cuci mutanen Madina Allah ya la'ance mala'iku da mutane ga baki daya kuma Allah zai karɓa ibadar shi ta farilla ko ta nafila tabarani ya roke shi a cikin kabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madinan nan da kuke gani imani yayi zobe yayi katantanwa ya tare ya nadidiye ya da kasan maciji na nadidiyewa a kogo nai haka imani yayi ya nadidiye nadidiye ya tare a madina kaga wannan ya isa girman madina wannan bukhari da muslim suka roke wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa duk wanda ya hakuri man sabar ala la'wa'il madinati wa shiddatiha kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah duk wanda ya je Madina ya hadu da matsala sai ka tafi ana tsanin sai ka rana sai ka rika da an taho kai a ji haka garin da yake da rana kai a ji haka garin da yake da rana manzo Allah ya ce ko kusa ka aji kana haka ko ni zahin da ka zama Madina ka ji baka jin zahin tun da garin manzo Allah ne ko ka samu ana tsananin ɗari kai a ce haka garin da yake mu da kwana bakwai za mu amma ina gaba mu da bakwai din ga subhanallahi manzo Allah ce duk wanda ya hakuri akan tsananin da ya haɗu da shi a Madina ko wani tsanani da ya haɗu da shi a Madina kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah ranar tashi al-qiyama zan cece shi ranar tashi al-qiyama zan shaidi cewa mai imani ne don masoyin mutanen Madina ne ya wahala cikin Madina amma ya kasa faɗin ya wahala saboda yana girmama Madina manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa la yakidu ahlul madinati ahadun illa al-ma'a kama yanma'u al-milhu fil ma' manzo Allah ya ce duk wanda ya kulla ma mutanen Maki- Madina makirci to wallahi Allah zai narke shi da kasan azuba ma gishirin ruwa yadda kasan azuba ma gishirin ruwa kaga kasan zai bace sai dai ruwa to duk wanda ya tafi kenan don haka duk wanda ya ma mutanen Madina mummunan makirci to ga makomashi in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka abinda ake so kuma ya ishi girman Madina duk wannan abubuwa da daraja da aka faɗi da aka ce to dungurun gumnan manzo Allah ya tabbata dungurun gumnan manzo Allah ya tabbata inda manzo Allah ya tabbata ya fi ko ina a duniya ya fi sammai ya fi karsai ya fi al'arshi domin wannan wurin na ɗauke da wanda ya fi kowa girma da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ana ce man lokaci ya yi waɗanda suka samu arzikin zuwa wannan ziyara to su zamo kullum suna godiya ga Allah suna duk abin da za su yi sai sun tambaya kas su je su yi abin da bai dace ba ko abin da bai da asali a alƙur'ani bai da asali a sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajibi ne sai duk abin da za ka yi ka tambaya a matsayinka na mahajjaci ko na mahajjaciya domin kakka fada a cikin watan kwari wanda yake na kaito muna fatan Allah karbi ziyarar waɗannan bayi naka da za su tafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah karbi aikin hajjin su da umrar da za su yi ubangiji Allah ya karba Allah ya sa zama sanadiyar tsira gare su da gare mu gaba ki daya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma mahajjata kada su mance su taimaka san mu addu'a a yi taimaka san mu addu'a Allah ya ɗauke dukkan abin da yake na tashin hankali da tsanani Allah ya ɗaukake mana Allah ya kawo mana zaman lafiya duk inda aka ce wani wuri mai ijaba to ka tabbata ka yi ma kanka da ƙasarka addu'a da addini musulunci da musulmi gabaki daya wannan shine abin da sako zuwa ga mahajjata akan ziyara ubangiji Allah ya kara mana kusanci zuwa ga sayyidina Maulana Rasulullahi صلى الله تعالى عليه وسلم على كفائكم وأنتم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن البشر وإن المنكارو Allah ta saka musu alkhairi ma'aikatar kula da addinin musulunci Allah ta saka musu alkhairi da jagororin Allah ta saka musu alkhairi Allah ta saka musu alkhairi da shugabanni ga baki ɗaya wanda da tsaya wasu ne ake wannan Allah ta saka musu alkhairi Allah karba mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu Akbar! Allah kiya!
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Musa Ahmad makaranta malami a kwalejin ilimi ta jihar Zamfara da ke garin Maro. Aka je da wannan tunatarwa mai take matsayin Madina da wuraren zai